الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا همة الشيخ حضوري لنا بهذا المحضر والتالفي بنظرة تأتي لنا بالزفر إنا أوهينا إليك كما أوهينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوهينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصص عليك ورسلا لم نقصص عليك وكلم الله موسى تقليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما الحمد لله a yau muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya nuna mana wannan rana yau ranar talata ya zama sha ɗaya ga watan ramadan ko hijira ta manzo Allah sassa dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku ɗaya daidai da sha biyu ga watan hudu dubu biyu da ashirin da biyu miladiya to har yanzu muna cikin suratun nisa'i ne dai har yau Allah subhanahu wataala a jiya mun ji bayani da ya gabatu don Allah subhanahu ta'ala ya yi bayani cewa fa bi zulmin min allazina hadu harramna alaihim at-tayyiba wa illa lahum wa bi saddihim an sabilillahi kafiran wa adim riba wa qalluhu an wa akalim amwal an-nas bil batil wa atadna lil kafirin minhum adhaban alima lakin ar-rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minu yu'minu bima unzila ilayka wa ma unzila min qabl Allah subhanahu ta'ala ya bamu labari a jiya cewa su wanda suka yi yahudancin nan dalilin yahudancinsu ne aka haramta musu tsarkakan abin da da yake halas gare su da kuma tsara mutane da suke yi da yawa daga barin hanyar addinin Allah da cin su kudin ruwa wanda aka hana su shi wa kalluhu an wa aka nemi amwalan nasu bilbali da cin dukiyoyin mutane da banna birra shafin hukun rashawa wato cin hanci a cikin hukunci watadna lil kafirin minhum azaban alima Allah ce mun tattali wata irin azaba mai radadi ga kafirai lakinin rasihuna fil ilm sai dai matabbata a cikin ilimi kamar su Abdullahi bin Salam cikin Yahuda yake wal mu'min da mu'minai al muhajirun wal ansar wanda suke so ya hijira ta da manzon Allah da mutanen Madina yu'minuna su kam sun yi imani bima unzila ilayka da abin da aka saukar gare ka wa ma unzila min qablika da abin da ka saukar na gabanin ka min al-kutub nan tafai waɗanda ke baya ar-rusuhu fil ilm huwa alladhi yanfa tabbata a cikin ilimi shine wanda yake da amfani wa man qara al-ilm wa lam yajid faman wanda ya karanci ne bai san fahimta ba wala nuran ko kuma wani haske ya quduhu ila al wanda zai jashi zuwa gaskiya ya kunu kamislihim ma yahmilu asfara zai zama kamar misalin jaki da ke daukan taiki na littafai fa ulama taurat malama at-taura kulluhum dukkan su qara at-taura sun karanta at-taura wa baziya da abin da ke ciki abdullahi bin salam abdullahi dan salam qara'a taurat shi ma ya karanta at-taura wa fahima kuma ya fahimci at-tauran warasa fi al-ilm kuma wato ya tabbata cikin ilimi inda ma qabala nabi sallallahu lokacin da yazo yana muqabala da manzon Allah na daka bi shahadataini yayi duk tambayar da zai annabi ya bashi ansa sai ya hurci da shahada yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah hala ma haza bi wajen kazzab ya kalli manzo Allah sai ce wannan wallahi ba huskan makareci bane haka yace wannan huska ba huskan makareci bane haka yazo a cikin akraj turmizi an abdullahi bin salam turmizi imam turmizi ya fitar da hadisi an abdullahi bin salam kala yace lamma qadama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almadina lamma qadama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam madina lokacin da manzo Allah ya gabato madina an gane ko sai mutane wato suka yi gaugawa ilahi zuwa gare shi wakila ya ce kadimar rasulullah sallam kadimar rasulullah sallam shi kan shi abu sallam sai da ya maimaita su ku ce manzo Allah ya gabato manzo Allah ya gabato manzo Allah ya gabato garin nan sai abu sallam ya ce faji itu bin nas sai na zo tare da mutane a cikin mutane da an gura ilai ni ma zo in kalli manzon Allah ya ce falamma falamma sabansu wajen rasulullah sallam lokacin da wajen rasulullah sallam istabantar wato lokacin da huskan manzala ta tabbata an gane a gare ni arabtu sai na gane anna wajahahu laysa bi wajhi kazzabi wannan huska ba huskan makareci bane wa kana awwal shay takallama bihi farkon abin da manzo Allah ya magana da shi sai na je yana cewa ayyuhan nas umsi salam wa aqimu ta'am wasallu wasallu wan nas niyamun tadkhulul jannata bi salamin yace abin da naji manzo Allah ya fara magana kenan ya ce ya ku mutane ku watsa sallama ku ciyar da abinci ku sallar dare lokacin da mutane ke bacci za ku shiga aljanna wato da aminci ala abu isa haza hadisun sahi wato ya zo a cikin sunanin turmizi kitabu sifatin qiyama wa raqai wal wara na'am to shikenan abdullahi bin salam ya ce lamma ra'aitu wallahi wajadtani arafu ashaddu min ma'rifati ibni wala lokacin da na ga manzon Allah ji Abdullahi bin Salam za ka gani cewa na gane manzon Allah na san shi fiye da yadda na san ‘ya'yana don manzon Allah sallam Allah ya magana ya ce waɗanda aka ba littafin ya arifu na hu kama ya arifu na abu na'ahu waɗanda aka ba littafin na yahudawa sun san manzon Allah kamar yadda suka san ‘ya'yansu to shi ne ya ce wa ma'ayyufati li muhammad ashaddu min ma'rifati li ibni yadda na san Muhammadu wallahi ya fi da na san ɗana saboda ɗana ni ne cikin amma ban sani ba baki ne zai fito fari ne dogo ne gajere ne zai zo da rai ba rai ban sani ba amma mun zana na karanta shi a karance na san tsawon shi na san launin jikinsa na san gidansa na san hancinsa na san kunnensa na san kafarsa da hannunsa na san ma irin gashinsa don na karanta na gani to shi yasa ce sanin shi da manzo Allah ya fi yadda ya san dan shi fiye da yadda ya san dan shi kama qala alquran kama yadda alquran ya faɗa na'am wa hadha li rusul ilmi abdullah bin salam wannan domin tabbatar ilimin abdullah bin salam wal yahud alladhina qara'u su kuma yahudawa suka karanta haka wala ne fahimta amma ba su fahimta ba wa jamadu ma'a nusul suka san daren wato tare da wato suka karkatar ko suka san daren tare da nasosi ga nasoshin gani amma ihtajabu an rasulullah suka shamakatu daga barin manzon Allah lamma ra'ahu lokacin da suka ganshi ma arafu ba su gane shi ba bal kafaru bihi sun kafirce da shi Allah ma ja'ahu ma arafu kafaru bihi wal muqimina salat sune ba da sallah an gane madah allazina yuqimuna salat ya yabo ya zo da shi wato mansubi saboda yabo ne an gane eh wato yace allazina yuqimuna salat as-salatu afdal mashru sallah ita ce mafificin abin da aka shar'anta afdalu ma farala Allahu ala hadhihi al-umma mafificin abin da Allah ya wajabta ma wannan al'umma wa alal ummami da qablaha da al'ummomin da ke gabaninta ya qulu rasul manzo Allah sai ya ce man hafaza ala salawatul hams wanda ya kiyaye salloli guda biyar haisu kana duk inda yake wa aina ma kana da duk yadda yake tajawaza ala sirat zai ketare sirati kallam hilbari kamar walqiya kamar walqawan walqiya wanda halal jannata zai shiga aljanna ma asabi tare da masu tserewa Allah ya sa mu na ciki walahu kulla yawmin eh ma dama muhafizan alaiha kowane lokaci muddin mutum ya dawo mai yana kiyaye sallah to yana da harisu wani security min Allah daga Allah walahu kulli yawmin ajru shahidi kowace rana mutum yana da ladan shahidi fale haza madal muqimina as-salat don haka ne Allah ya bi masu tsaye da sallah yace wal muqimina salata ba wal muqimuna salata ba an ga yace wal muqimina salata ya zo da shi mansubi saboda yabo wal mutuna zakata da masu ba sune masu ba da zakka duk na atun su ne eh rasu da fil ilmi dinnan an gane idan zukiratus sala idan an bace sallah wayi akbar al ibadatul bad ita ce mafi girman ibada na jiki to dan an bace sai ka ji qaranaha eh sai ka ji Allah ya gwama ta galiban bi zakat da zakka da annaha akbaru ibadatul mal zakka ita ce mafi girman ibada na dukiya والمؤمنون بالله سنة ما سو إيماني ده الله واليوم الآخر درانا تكرش أولئك الله يتشي ودن متاني سنؤتيهم أجرا عظيما لسنزام باسو ساكمكم جرما يتشي الجنة اللهم اجعلنا منهم إنا وهينا إليك يا رسول الله هون بك وحي غري كما أوهينا إلى نوح كما إن بك وحي غ النبي نوح domin farkon annabin shari'a shine annabi Nuhu wannan biyi na min ba'di da annabawan da ke bayansa wa kama wahaina ila ibrahima kamar da muka wahayi ga annabi ibrahim da annabi isma'il da annabi ishaqa ibnai ƴaƴansa an gane da da isma'il da ishaqa ƴaƴan ibrahim ne wa yaquba da annabi yaqubu dan ishaqa wa nasban da ƴaƴansu jikoki aulado wa isa da isa da ayuba da yunusa da haruna da suleiman wa ataina abahu dawud da zabura lallai mun ba wato baban baban Suleimanu shine Dawuda mun ba shi zabura ismul kitab sunan littafi da almuta bi ma'ana mazkura abin rubuta ai maktuban nazala ala Dawud mi'a wa hamsu da sura sura 150 suka sauka ga Dawuda wa kana Dawudu idan qara'a zabur idan Dawuda na karatun zabura ijtama'at duyuru duk tsuntsaye sukan hadu wa zallarhu shi mai inuwa bi ajanata da fukafukansu ushratul wuhush namun dawa ma za su tattaru haulahu daura da shi an gane kullum dukkan su yansu tunda za su shiru da wasu sauti saboda kyakkyawan muryarsa sai su shiru a ta waƙa min ma waƙa wa hadde abin da ya auku ya auku wa wata zuwiji ni zaune ce uriya shine auren da ya da matan uriya yana da mata tasa'in da ɗaya ya haɗa da matan wato maƙocinsa suka zama ɗari walayin tazirar amra min jibril bai saurari umarni ya zo ba ta zawaje kaula ayati izin shi dawud yayi aure kafin izini ya zo min alhadara daga hadara Allah faqat hada huwa sahih fi dhanbi dar wannan shine ingataccen zance a cikin wani abu wanda wanda in ma na laifi ne za a ce dawud yayi ara wa lam yahdur ma hudur sai ga dawud yana karatu amma tsuntsaye ba su zo ba ah walau hushi dabbobi ba su zo ba fasaka ila Allah shekai kara wajen Allah fa qala lahu sha Allah ce mai tilka unsul ibada wannan ai ɗaya mai haso ne na ibada wa hadi wa hashatul muhalaba wannan kau rashin zuwan su to kewa ne na sabawa da kai ka saba fa baka sai Suleiman ya ta kuka waye Dawud ya ta kuka wa ta bai tuba zuwa ga Allah hatta gafara Allah lahu zalik har Allah ya yafe mai fa gafarna lahu zalik eh inji Allah innahu minana nazul fa husnul ma'af Allah ya gafarta mashi ainihin laifinsa na'am kama sai ya ce fi suratul sad kamar da zai zo a cikin suratul sad wa kana abu musa al-ash'ari husnul sawt abu musa al-ash'ari husnul sawt wato yana da kyakkyawan murya ni qira'atul qur'an yana karatun qur'ani wata rana fa qala lahu rasul sallallahu alaihi yawman wanzu Allah ya gaya mashi ce laura aitani wa ana astami'u li qira'atika ya aba musa ina ma ce ka ganni na je da daddare kana karatu da mu wuce da ni da Aisha muka tsaya muka ji sautin ka na tsaya ina cin daɗin karatun da kake abu musa in ji manzo Allah ba ƙala sai abu musa ce lau alimta annaka tasma ya rasulullah la habartuhu laka tahbira ai da na san ka tsaya kana sauran karatu na yarsa niko da na ƙara kawace shi kawacewa eh da na ƙara kwaskwarima akan karatu ya ƙulun rasul manzala sai sai ce ma samitu wato birakan ban taɓa jin wani murya ba wala udan ko wani ganga wala mizmarin ko wani giraya a hasanu min tilawata abi musa al-ashari mafi kyau mafi daɗi wanda fi tilawa na karatun abi musa al-ashari ka anna ma udal mizmar min mazamir ali dawud kai ka ce an bashi wata giraya eh murya cikin muryoyin ali dawuda ala sahaba sahabai suka ce kana abu musa yusalli bina imaman fi salat abu musa ya kasance yana sallah da mu ya zama shugaba liman a sallah wa natamanna annahu yaqra suratul baqara idan abu musa zai mana limanci sai mu ta burin ina ma ya karanta suratul baqara saboda dadin karatun shi da wasu da sauti kawo dadin muryarsa fitilawa wa kana umar sai na umar izara au da yaga abu musa sai ya kulu sai ce ati ati ati zakkar zakkarna rabbana zo ka tunatar da mu ubangijinmu fa ya talo alqur'ani sai karanta mai qur'ani bi tilawatin hasanatin da tilawa mai kyau hatta ta ruka qulubuhum har zukatansu ta yi taushi wa rusulan na'am ban karanta ji na'am wa rasulan kada kasasnahu alai wasu manzanni ya rasula mun kissanta su gare ka min qabl tun gabanin nan wa rasulan wasu manzannin kuma lam da kasasu alai ba mu kissanta su gare ka ba zakara Allah ya ambata fi hadhihi aya wannan aya anna Allah ba'asa rusulan Allah ya aiko manzanni kassa kasasahum ya kasanta kissan su ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kasanta kissan su ga manzon Allah wa ba'asa rusulan ya aiko wasu manzannin kuma lam yaqasu su alai bai kissanta kissar su ga manzon Allah ba qala jalalu jalalu jalalu muhalla kenan ba jalalu sidin ba yace ruya annahu ta'ala ba asa samani alafi annabi Allah ya aiko wato annabawa guda dubu takwas arba'atu alafi min bani isra'ila wa arba'atu alafi min sa'ir nas yace dubu hudu cikin bani isra'ila dubu hudu kuma cikin sauran mutane قال هو في سورة الغافر شو يتي يافد وانا اتكين سورة الغافر اما وقد تبرأ سيوئي امام سيوئي يما وانا مغانا براءة من هذا القول للؤثي سبو درون سوهني درون صديق هذه رواية ضعيفة جدا وانا رواية درون قري هل هذا دون هكا يتبرأ المفسر ما تفسير يبراءة شين امام سيوئي eh da zai zai zai kammala shine wannan magana shi bai daidaita ba an gane eh min nasbatiha ilayhi wa nasabaha liqaila she ya bara'a ga danganta wannan magana zuwa gare shi shi din she danganta ta zuwa liqaila haka wanda ya magana allazi huwa jalalul muhalla wal mashhur dan ce bai bayyana anna la ba'sa min al anbiya she ya ce Allah ya aiko annabawa alf an gane ka kad wato mi'a mi'ata al wa arba'atu wa ishirina al dubu ɗari da dubu ashirin da hudu nisfu min bani isra'il wa nisfu min sa'irin nas rabi cikin banu isra'il rabi cikin sauran mutane ar-rusul irin salasu mi'a manzanni daga cikin su su ɗari uku ne wa salasa ta ashara da goma sha uku au arba ta ashara ko da sha hudu au hamsa ta ashara ko da sha biyar alaktilafi ruwayati bisa sabawar ruwayoyi eh da ruwayoyi sun zo daban-daban wakila mi'a ta al ko kuma ka ce su dubu ɗari ne su dubu ɗari ne wa arba'atu wa ishirin al da dubu wato ashirin da hudu mi'ata al yawwa dubu ɗari biyu da dubu ashirin da hudu kullu hada qawalul ulama duk wannan zantukan malamai ne wa yasa anna Allah ya qul jiran da Allah yake cewa wa rusulan wasu manzannin qad qasasnahum alayk mun kisarta su gare ka ya rasulullah min qabl wa rusulan wasu manzannin kam lan qasasuhum alayk ba mu kisanta su gare ka ba ai lamna arif ainihin hatari ahadin ba mu sai na wani mutum ɗaya zai zai gano ne ba da fata adadin sanin adadin su ba fihim man qasallahu wa fihim man lam yaqus cikin su akwai wanda Allah ya kisanta akwai wanda Allah bai kisanta su bai kisanta su ba wal haqu anna Allah tabaraka wa ta'ala tajalla bi sayri asma'i Allah ya tajalli da sauran sunayensa alal anbiya ga annaba kullu ismin tajalla fi nabiyyi duk wani suna guda daya Allah ya tajalli da shi ga annabi guda ɗaya kama anna kulla nabiyin kama yadda kasan kowane annabi tajalla fi waliyin kowane annabi ya yi tajalli a wani annabi a wani waliyi ne eh ya tajalli a wani wani wani waliyi ne wato kowane kowane wali yana kadami na wani annabi ne to yadda ka san kuma duk annabawan nan kowane ya tajalli da suna na Allah fa ala hadal adadin auliya akan haka wato adadin waliyai wa adadin anbiya da adadin annabawa la arfu ba wanda ya san su illa Allah sai Allah la'annahu adadul asma domin adadin sunayen Allah ne wa kasratul asma yawan sunaye ta'rifu li'anna kullu zaka sani cewa dukkan wani ƙwayar zarra fil wujudi a cikin halitta duka tajalla fiya ismun gairu lazi tajalla fil wura duk wani halittar Allah ko da kwayar zarra ne tana ɗauke da sunan Allah wanda ya tajalli a kanta an gane wanda wata kwayar zarra ba ta da irin wannan kowace da nata daban-daban ne kama ana halartar zati kamar da kasan halar ranar zati la nihayata la ba ta da nihaya wala yahidi biha ahadun ba wani mutum da ya kewaye ta ko ya kiyaye ta wa hadaratu sifati kadhalik haka nan halar ranar sifofin Allah ba فحضرة الأسماء كذلك حضر ما نسنا الله هكا وإذا تجلت الأسماء في الأنبياء إذا واتو أي تج وتسنا تتجلي أتكين النبوة أو تجلى حضرة النبوة في الأولياء وكما حضر النب النبوة تتجلي قوليين بقي الأمر على ما هو عليه لما رسي وندو أكن يديكي لما ديبا إياك وكلم الله موسى تقليما الله يزن شيء موسى زن شيء بلا واسطة باسان إيه إن الله تبارك وتعالى كلم موسى Allah ya zance da Musa inda Jabal Dur a Jabal Dur wato dutsen da na Dur Sina fi munajati a cikin munajati da suka yi da Allah ba da ma baraba hijaban bayan Allah ya sanya wasu hijabai min zulmati na duhu wara a sittin ata farsa wannan hijabin yana bayan farsahi ɗari shida ka san ko duk farsahi guda ɗaya mil uku ne to farsahi ɗari shida fa tajalla bi nurihi ya tajalli da haskensa a cikin wannan bayan wannan hijabin fa sai da aka samu hijabi ɗari shida wanda hijabin nan kowane wato zai kai in za a ware shi za a ware shi zai kai tsawon farsahi ɗari shida sannan Allah ya tajalli ta bayan wannan hijabin da haskensa a ta nahar shaidan amma shaidan ya nisanta aljanu suka nisanta wuhush namun dawa suka nisanta hatta hasharat har kwari ma suka suka suka nisanta fasamiya musa kalamallah tabaraka wa ta'ala musa ya rika cin zancen Allah bila harfin wala sautin wala kalima ba harfi ba sauti ba kalima don ba, ba, halitta ba ne ke magana wa hazal kalam wannan zance kala musa innahu ashaddu alaihi min ru'ud yace yafi tsawa tsanani yafi tsawa inji musa yace yafi tsawa eh ta tawarradu alai wata ke wato zai kewa zuwa gare shi wa alazmin lazatin jima'i bi asharata alf lu'ud yace yafi jima'i dadi da ninki ninki dubu goma jin daɗin kana jima'i kana haduwa da kana saduwa da mace daɗin da kake ji annabi Musa ce daɗin magana nan da Allah ya ninka daɗin jima'i so dubu goma wa huwa yasma'u bi kulliyati yana jin zancen Allah duka cikin sa kullu zati kullu zati kullu zati duk zatin sa sara sama ya zama ko ina ji yake ko ina dauka yake wa yasma'u kalama yana jin zancen min kullu jihati laysa lahu jihatun wala harfin wala luqatin domin ba jaha ba harafi ba luka wala sautin ba murya hadha kalamullah ila lahu aina musa ya kace to a lokacin ina musa ala yace lastu musa ni ma lokacin ba musa bane eh ba musa ai lastu musa yace ni ma ba musa wala arifu kai ban ma san musa ba lokacin wa hadha inda dur shi yace an yi wannan dur sina ne idan kana hadhihi munajati muqamar rafi'an yayin da wannan wato munajati ya zama matsayi ne madaukaki to fal munajatu allati sahibuha tun an ce wannan munajati da Musa suka yi da Allah wani irin daraja ce madaukakiya to bari ku ji wani munajati to yaya munajati wanda allati sahibuha tajawazati samawati sam wal arsha wal kursiya wa tajawaza maqama dana fatadalla fa kana qaba qausaini ila maqami adana sallallahu alaihi wasallam yaya wannan an ce wannan matsayi na Musa ne da suke magana da Allah to yaya matsayin wanda munajatin sa ya ƙetare sammai baki ɗaya guda bakwai ya ƙetare al'arshi ya ƙetare kursi ya ƙetare wato mukami na dana domin daga nan ƙasar da muke takawa zuwa sama ta ɗaya hadaratin nasut annabi ya wuce wannan daga sama ta ɗaya zuwa sama ta bakwai malakutu ya wuce daga can zuwa sidratul muntaha hadaratul jabarutu ya wuce daga can zuwa can hadaratul hahutu ya wuce daga can zuwa can halartar lahutu ya wuce shawai ce wa sirri lahutu to wanda ya wuce wannan wuri ya je mukami na dana ya ƙara zuwa fatadalla ya je ƙaba ƙaushe ne ya ƙura matakalar duka shine au a dana a zalikal muƙamu arfa'u min hadal muƙam wannan matsayi shine mafi ɗaukaka daga matsayin musa annai muhammadu kenan rusulan arsalna mubashirin wa munzirin wannan manzanni mun aiko su don masu bishara bil sawabi man aman wato wanda imani zai samu sakamako munzirin don masu gargadi bil iqabi da azaba man kafara ga wanda ya kafirci arsalnahum Allah ya ce mun aiko su liyan la yakuna lin nasi ala Allah hujjatun don ka wata hujja ta zama wato ga mutane akan Allah ba'da rusul bayan aiko manzanni arsalallahu rusula wato Allah ya aiko manzanni kada'an lilmabira saboda yankewa hanzari saboda Allah ya ce kada Allah ya ce me yasa ba ku bi ni ba sai yawo bangi ba mu ga sakonka ba ba mu ga sakonka ba to shi yasa shi Allah ya koma zani samahu Allah hujjatan Allah ya ambaci abin da suna hujja amma takaruman takaruman saboda girma wa laysa li abdin an yajida hujjatan ya tajbi halala ai wani bawa bai da bai da ikon ya buga hujja ga Allah wane mutum shi la yusalu ne ko la yusalu amma ya faru su ba suka ce kullu ba fa'alan jalilu fa huwa jalilu duk abin da jalilu yayi jalilu ne to da haka Allah bai da wata hujja da wani ya buga hujja akan shi walakin lamma qada azruhum lokacin da hanzarin su yanku ai su annan laulam ya tu'um rusul yayin da wato da manzannin ba zo musu ba laqalu da su ruka cewa laula arsalta ilaina rasula ya Allah ina ba wato ka aiko manzanni gare fa nattabi ayatak wa bi ayyinka wa nakuna minal mu'minina mu zama daga cikin mu'minai fatan lawa hada ya rusul Allah ya aiko waɗannan manzanni li kadai zalikal uzur da mu yanke wannan hanzari wa huwa allazi sammahu shine wanda Allah ya ambata li Allah ya kula lin nasi ala Allah hujjatun din wa kana Allahu azizan Allah ya zama buwaye fi mulki a mulkin sa hakiman Allah wato mai hikima ne gwani fi sun ihi a cikin aiki Allah tabaraka wa ta'ala khalaqal insana Allah ya halicci mutum wanda alahu ala hadhihi sura ya sanya shi akan wannan sura inna Allah khalaqa adama ala suratihi Allah ya halicci Adam ga surarsa mai ya zahu ya rarrabe shi an sayar al'ashiya da sauran abubuwa bi anna lahu aqlan wa lahu basaran yana da hankali yana da gani nafizan mai zarcewa lansa basuruhu ka basar al-hayawana ganin sa ba irin da dabbobi ba anta tafsiru wal hayawan yafsir kana gani dabba ma na gani walakin anta tafsir wa tumayyiz ma tafsir wato kai kana gani kana rarrabe ka san wannan baki ne wancan fari ne wancan dogo wannan gajere amma dabba tana gani bata san wannan ba ba ta yi wannan tamyizi din haza insa haza hajrun zaka san wannan dutse ne wannan mutum ne haza shay'un ahabbu wannan abun na tsoron sa haza shay'un ahabbu wannan na san shi haza shay'un arif wannan na san shi haza shay'un la wannan ban san shi ba haza abyal haza aswad wannan fari wannan baki duk dan adam yana da wannan tamyizi din wala usamu yana da ji kadalik nafizun wanda yake mai zarcewa an gane shi ma jinsa wato ainihin mai zarcewa ne yasma hadhihi luga lugatu arifa yace wannan luga luga ce wadda na santa wa lugatu la arifa ko ta luga ban santa ba hadha kalamun yatawajjahu ilayya wannan zance da ni ake hadha kalamun tayyib wannan zance kana son shi kalamun la tayyib wannan baka so kalamun ya taji jawaban wannan zance na bukatuwa a maida amsa la ya taji jawaban bai bukatuwa zuwa ga amsa wa qalbun yumayyizu kullu shay da zuciya da ke rarrabe komi wa aqlun yudra kullu shay da hankali da ke ruskan kowane abu falan ma kana al-insanu bi hadhihi sura yayin da mutum ya kasance da wannan sura kana min haqqihi an ya'rifa Allah daga haƙƙin sa zai iya gane Allah biduni wasidatul rusul ba tare da wasida na manzanni ba domin li anna al-insana ya'lamu bi aqli mutum yana ganewa da hankalinsa anna kullu san'atin la budda laha min sani wato duk wani aiki ba makawa a san waye ne wannan aikin to alhamdulillah lokaci ya nuna mana kurakurai da muka yi cikin wannan karatu Allah shi yafi da muka yi daidai Allah shi ba mu lada Allah ya ba mu lafiya zaman lafiya Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye imanin mu Allah ya kiyaye mutuncin mu Allah ya kiyaye kasar mu Allah ya zama da mu lafiya malaman mu shi annabi iyaye mu Allah ya saka musu da alheri alhamma nan sai wanda ya dauki nauyi wannan karatu Allah ya saka mishi da alheri Allah ya biya bukatunsa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minati innahu kana ghaffara والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته